الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاءكم يكون شاهدوا شاءكم شاءكم قوات الربيع الثاني هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقمك زوا مدينة دبو ديا da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan sha wato watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin meladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin unguwar hausawa zuro da cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin asarimul battar fi tasaddi lissaharatul ashrar littafi ne na babban malami wahid bin abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na goma a cikin wannan littafi ko kuma in an hada da mukaddima ko in kuma ba mukaddima zai zama darasi na bakwai ko a darasi da ya gabata muna dai kan gabar da malam yake ta kokarin yin bayani game da wato hakikanin sihiri da kuma tasirinsa da kuma gaskiyar al'amarin sihiri a alkur'ani da sunna sannan a satin da ya gabata sai muka shiga kuma bayani game da ainihin abin da malamai suka faɗa dangane da ainihin wato cewa sihiri gaskiya ne kuma yana da hakika kuma yana da tasiri sai dai da izinin Allah mun ji maganganun malamai dangane da haka cewa sihiri sabitun wa haqiqatuhu mawjuda sihiri tabbataccen abu ne kuma tabbacinsa samammiya ce samamme wato tabbacin sihiri din akwai kamar yadda ainihin wato mafi yawan al'ummomi duk sun yi wato sun haɗa kan haka cikin larabawa farisawa indiyawa da wasu cikin rumawa duk sun tafi akan tabbatuwar ainihin wato sihiri haka imam al-qurtubi rahimahullah shi ma yace zahaba ahlus sunnati ila anna sihra sabitun wa lahu haqiqa yake cewa gaba ɗaya ahlus sunna sun tafi akan cewa sihiri tabbataccen abu ne kuma yana da tabbaci yana da hakika yake cewa kawai waɗanda suka kauce daga kan hanya ga baki ɗayan mu'tazilawa sai kuma wani daga cikin ashabu shafi'i abu ishaqa istirbadi wannan su ne kawai suka tafi akan musu da cewa lallai sihiri ba shi da wata hakika kawai rudu ne da takayil rufa'ido da ainihin wato abin da ya shafi siddabaru da sauransu to amma malam ya ce wannan maganganu nasu maganganu ne waɗanda ba su da tushe ko makama domin alkur'ani ya tabbatar da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar da haka kissar da ta faru ta annabi Musa hujja ce akan haka saukar da kula'uzai guda biyu falaki da nasi saboda sihirin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam na wanda Labid bin al-A'sam wanda muka karanta al-Yahudi wannan duk gaba ɗayan su hujjoji ne da suke gaskata cewa akwai sihiri kuma sihiri yana yin tasiri sai dai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. To sai yake cewa ƙalal maziri rahimahullah shi ne matashin karatun ko? Ƙalal maziri yi rahimahullah. Malam maziri rahimahullah ya ce, sihiru amrun sabitun, ya ce sihiri dinnan al'amari ne wanda yake tabbatacce, walahu haƙiƙa kuma wato yana da tabbaci. ka gairihi min al-ashiya kamar dai wani daga cikin al'amura na yau da kullum kamar yadda wasu abubuwan duk an yarda cewa sun tabbata akwai su kuma suna da tasiri da hakika to haka shi ma sihiri yana da wannan walahu asarun fil mashur kuma shi sihirin yana da tasiri fil mashuri ga wanda ake wa sihiri din za a ga ga mutum an yi masa sihiri ya haukace ga mutum an masa sihiri yana ta fama da rashin lafiya ga mutum an yi masa sihiri ya tsani matarsa ga mutum an masa sihiri ya tsani garinsu ya tsani sana'arsa ga mutum an masa sihiri duk gashi nan akwai don haka sihiri yana da ainihin wato tasiri fil mashur ga shi wanda ake wa sihiri din kuma shi wanda ake wa sihirin shi kadai ya san me yake ji don haka abin da yake ji ka ce wai ba gaskiya bane wannan shi ma kaga wani nau'i ne na tafin kwakwalwa ba zai yarda da kai ba a wannan da haka khilafan liman za'ama sabanin waɗanda suke riya cewa annahu la haqiqata lahu cewa su san ba su yarda ba cewa sihiri yana da tabbaci yana da wata haqiqa wa annal ladhi yattafiqu minhu abin da yake tattaruwa ko yake haduwa daga daga gare shi wato innama huwa khayalati khayalatun batila suka ce kawai tunanin nuka ne waɗanda suke gurɓatattu kawai mutum zai dinga khayali ya dinga ganin abu kamar haka kuma ba haka yake ba kamar yadda suka ce game da kisar annabi musa ainihin wato na zubar da sanduna da igiyoyi da aka yi wato yukhayyalu ilaihi min sihiri ma anna tas'a da haka suka ce wannan kawai in ma mutum ya samu kansa cikin irin wannan yanayi kan to innama huwa khayalatun tunanin nuka ne kawai batilatin wanda gurbatattu ne mutum idan sako kwakwalwarsa tana ba shi wani sako da ba haka bane la haqiqata laha su waɗanda suke inkarin sihiri kenan suka ce ba shi da wani tabbaci wa ma zakarahu min zalika abinda su malaman da suke faɗa na wannan cewa sihiri ba shi da haƙiƙa, to wannan abi ne wanda yake batilin shi kansa wannan magana tasu ko wannan fahimta tasu gurbatacciya ce li'annahu qad zakarahu Allah ta'ala domin shi dai sihirin nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace shi fi kitabil karim a cikin littafinsa mai girma wa annahu kuma haƙiƙa yanda al'amarin yake yuta'allamu ana iya koyansa abinda babu shi bai da haƙiƙa ya zai a koye shi Allah ta'ala ya tabbatar da akwai shi har ya ce ana koyansa wa annahu mimma yukaffaru bihi kuma har Allah ta'ala ya yi bayanin cewa sihirin nan yana daga cikin laifuffukan da yinsa yana ana kafirta da shi to abin da aka ce mutum zai iya zama arne ya zama ya kafurta saboda yin sa a ce babu shi a ce ba shi da hakika to kaga wannan kamar cin karo ne da alkurani wanda dama galibin mu'tazila da sauran irin wannan firak din wato suna gabatar da hankali ne akan nasi duk abin da hankalinsu bai karba ba to ko da ya zo a nasi za su kore shi ko su kwana da shi ko su tawili ko su ce kaza ko su ce ba haka ba saboda su ma'auninsu ba nasi ba ne hankali shine ma'auninsu to shi sa suka samu matsala shi sa da yawa abin da ya tabbata a nassi alkur'ani da sunna sai su rushe su ce ba su yarda da shi ba in ba haka ba abin da aka Allah ta'ala ya ce ana iya koya kuma ma waɗanda suke yin sa suna kafirta a ce koyan abu gashi an ce ana iya koyan sa a ce babu shi ana kafirta da yin sa a ce babu shi wa annahu kuma hakika dai shi sihirin nan mimma yufarriqu bainal mar'i wa zawji kamar yadda aya ta faɗa cikin suratul baqara yana daga cikin abinda yake raba tsakanin mutum da matarsa yanzu ga mace mijinta yana kanta suna zaman lafiya ya tsane ta baya san ta baya san me kama da ita saboda wani siddabaru da sihiri da aka yi masa wannan ya sa su rabu da ita kuma a ce wannan abun babu shi rana tsaka kawai ta rasa me ya faru ko kuma shi rana tsaka a sanya mata kinsa ta ji ta tsane shi ba ta son sa ba ta son jin muryarsa ba ta samun kwanciyar hankali da walwala in yana guri duk wani abu na sama kayansa da abin da duk ya dauka ya bata za ta ji ta tsani wannan abu ba ta son sa haka kawai kuma da akwai soyayya akwai kwanciyar hankali akwai zaman lafiya tsakaninsu gashi abubuwa suna faruwa a yi wa mutum kurciya ya tsani garinsu ya tsani unguwarsu ya tsani gidansa ya tsani gurin sana'arsa ga shi ya tabbata ana yin abubuwa waɗanda suke raba tsakanin masoya Allah ta'ala kuma ya faɗa wa ya ta'allamuna minhu ma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi yi abin da zai raba tsakanin mutum da matarsa kuma ce duk wannan abin babu shi ba shi da abin nan to a duniyar ma ba duniyar karatu ba ka zo ka ce wa mutane ko malam bahaushe ka ce masa babu sihiri babu bokanci ba tsafi aikin ka kawai ina fata an gane wa fi hadithin sihirin nabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka duba hadithin sihirin da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam annahu ashiya'un gashi abubuwa ne dufinat aka binne su an hada da gashin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke da kum dinsa an hada da ainihin wato dan balle an yi kaza an yi kaza banda surkulle na ainihin saubatu da su- surutai da soki burutsu da aka dinga yi aka dinga tufka ana kulla aka yi wannan sihirin kuma sihirin da aka yi shi aka je aka binne bayan an binne wa ukhrijat annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yayi ta samun kansa cikin damuwa har sai da Allah ta'ala ya karya tasirin wannan sihirin aka je aka tone shi aka fito da shi wa hadhihi kulluha umurun la takunu fiha la haqiqata lahu wa hadhihi kulluha umurun la takunu fi ma la haqiqata lahu wa'annan al'amuran gaba ɗayan su abubuwa ne da ba zai yi ba a ce ba su da haqiqa gashi an ce an ɗauko abu kaza an ɗauko kaza an haɗa da kaza an haɗa da kaza da kuma aka yi wanda aka yi wa sai ya canza yanayi sai ya shiga cikin wani situation cikin wani yanayi yake yin kaza yake yin kaza wanda ta ba haka yake ba kuma ka ce ga kuma an san ga da kaza da kaza aka haɗa kuma a ce wannan abun babu ba shi da hakika wa kaifa yuta'allamu ma la haqiqata lahu to wai ta yaya ma za a koyi abin da ba shi da hakika abin da babu shi sam sam ya za a koye shi qala yace wa ghairu ba'idin fil aqli to ai wannan a hankali ma ba abu bane mai nisa bai yi nisa ba a hankali hankali ma zai iya karɓar cewa akwai fi'ili an ya Allah ta'ala al'ada Allah ta'ala ya ainihin wato keta wata al'ada inda nubiki yayin da aka yi furuci bi kalamin mulaffaƙin da wasu zantuttuka da aka tattara su au tarkibi ajisamin ko tat wato ainihin har hada wasu ainihin ajisam abubuwa masu jiki awul maziji ko gaurayawa baina kuwan tsakanin wani karfi ala tartibin akan wani tsari la ya arifu wanda irin wannan tsarin ba wanda ya san yadda ake tsara abin illar sahir sai sai ainihin wato boka mai yin sihiri ina fata an gane gashi za a ji mutum yana yin soki burutsu yana surkulle yana hahada wasu maganganu ya ɗauko kaza ya ɗauko kaza ba a gane ma'anarsu gashi kuma ana ji suna yi ko kuma a ce an ɗauko a a farcen mutum a haɗa da gashinsa a ɗauko suwaitarsa ta ciki a ɗauko fan ɗin da yake sawa a haɗa da maniyinsa ko a haɗa da jinin al'adarsa a haɗa abubuwa ne duk da ake tattarowa daga jiki a haɗa su awul masji baina quwan ko kuma a tat wato eh, cakuɗawa tsakanin wani ƙarfi ala tartibin akan wani tsari a ɗauko wani kaza a haɗa shi da kaza da kuma ƙarfi irin na aljanu wanda in aka haɗa su kuma su samar da wani ƙarfi su dinga sarrafa kaga mutum ya zamanto kamar ba shi bane jiya da shekaran jiya wanda ire-iren waɗannan abubuwan ba wanda ya san yadda abubuwan suke illa sahih wa man shahada min al-ajsam wanda yake wa man shahada min al-ajsam wanda yake gani daga cikin jikkuna daga cikin jiki wanda yake gani daga waɗanda aka yi wa sihirin yana kallon jikkunansu to zai ga ma huwa qattalun akwai sihirin da zaka yi za ga wan sihirin ma huwa qattalun akwai wanda yana yin kisa kasamu kaman wanda aka wanda ya sha poison kaman mutumin da ya sha guba ko ya sha wani abu wanda yake wato mai mai dafi wa ma huwa ka- kenan akwai sihirin da za a gan shi kamar mutum ya sha poison ma'ana yadda ka san in mutum ya sha poison ko ya sha wani wani wani wani abun nan wa- wa- wato wani wani wani sinadari zai tsuntsunka masa kayan ciki ya masa kaza ya masa kaza cikin kankanin lokaci ya mutu to akwai sihirin da yake haka yanzu nan mutum yana tsaye yanke jiki ya faɗi kuma ya tafi kenan sannan wa ma huwa musqimun akwai kuma wanda ke sa cuta sun yi ta rashin lafiya a je duk a yi gwaje-gwaje a asibiti an yi gwaje-gwaje duk wasu ƙwararrun likitoci an kai su ya je wajen su duk wata na'ura da take gano cuta da jikin abin nan duk an an yi wannan gwaje-gwajen a ce ba abin da ya ce kal adwiyatil harra kamar wato magunguna waɗanda suke masu zafi wa ma huwa musahihun sannan kamar yadda kasancewa akwai magunguna kuma wanda suke a- wa ma huwa musahihun akwai kuma wanda yake mai mai- wanda suke sanya lafiya kuma kal adwiyatil mudar ah, wato muda- ah, mudaddatil lil marad kamar irin magungunan da suke fada da rashin lafiya lam yastab'id fil aqli to ire-iren waɗannan abubuwan ba abu ne mai nisa a hankali an yamfari da sahiru bi ilmi kuwan kattala a ce boka ya kaɗaita da wani ilimi ko wani sani mai ƙarfi kattala mai kisa au kalamin muhulikin ko kuma a ce boka ya san wasu surutai da wasu maganganu na kiran aljanu masu halakarwa au yu'addi ila tafrika ko kuma abinda ma zai bayu zuwa ga rarrabuwa a raba tsakanin masoya a raba tsakanin uwa da ɗa ko uba da ɗansa ko masoyi da masoyi ko aboki da aboki da sauransu intaha malami yana ta kokarin bayanin cewa sihirin nan akwai shi kar mutum ya rudu da cewa babu shi ko da ka ji irin wancan maganganu na waɗanda suke cewa babu ka koma cikin zadul muslim mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da ashirin da biyar za ka ga ƙarin bayani ko wannan magana da muka karanta yanzu inta na hudu ƙalan nawawi rahimahullah imamun nawawi allah ya masa rahama ya ce wa sahihu zancen da yake tabbatacce ingantacce anna sihira lallai tsafi ko bokanci ko sihiri lahu hakika yana da yana da tabbaci wa bihi qata al jumhur kuma wannan shine abinda jumhurin malamai suka tafi akai wa alaihi ammatul ulama kuma gabaki ɗayan malamai akan wannan suke wa yadullu alaihi alkitab wa sunna kuma wannan cewa sihiri akwai shi yana da hakika kuma yana da ta'asiri to wannan shine abinda alqur'ani wa sunnatu sahiha da sunna sahihiya almashhura mashharariya wannan yana daga cikin abinda suka tabbatar naqalin an fatihul bari wala yace ya ciro wannan maganar ne daga fatihul bari mujalladi na 10 shafi na 222 قال ابن قدامة رحمه الله وانا دم من يمان من مسلمتي ابن قدامة رحمه الله المقدسي yace wa sihiru lahu haqiqa shi ma ibnu qudama yace lalle sihiri lahu haqiqa yana da tabbaci akwai tabbas a game da sihiri fa minhu ma yaqtul ibnu qudama yace a cikin sihirin nan an tabbatar da akwai wanda an yi shi yana yin kisa da izinin Allah wa ma yumridu akwai wanda ke sa rashin lafiya da izinin Allah wama ya akudu rajulu an imra'ati akwai wanda yake kame namiji daga matarsa fa yamna'uhu wada'aha ya hana shi saduwa da ita ga mutum yana ganin lafiyarsa kalau amma an yi masa wani sihiri da zai kasa kusantar matarsa ko gaban sai ki tashi ko ya zama dan kankani ko kuma gashi nan dai da haka wayannan dukkan su abubuwa ne waɗanda ya danganta da irin sihirin da aka yi da kuma yanda ake so ya tasiri ga wanda aka yi wa wa minhu ma yufarriqu bayna al-mar'i wa zawji daga cikin sihirin nan akwai wanda ke raba tsakanin mutum da matarsa qal yace wa qad ishtahara bayna an-nas wujud aqd ar-rajuli an imra'ati ibnu qudama yake cewa wa qad ishtahara bayna an-nas ya shahara tsakanin mutane mutane wannan abu ne shahararre sananne a wajen mutane wujud aqd ar-rajul samuwar sihirin da ake kulle namiji a nimra'atihi ya kasa kusantar matarsa hina ya tazawwaju ha lokacin da ya aure ta fala ya qadiru ala itiyaniha ya kasa kusantarta wannan abu ne mashhuri duk al'ummar da kaje za ga akwai irin wannan sun ya zama abu ne wanda yake ba wani abu ne wanda za a ce ɗaiɗaikun mutane ne suka sani ba ya shahara tsakanin mutane cewa akwai sihirin da ana yi a kuma sa namiji ya kasa kusantar iyalinsa wa idza qulla aqaduhu kuma idan aka aka warware wannan kullin da aka yi na sihirin ya qadiru alaiha sai kaga kuma ya samu damar kusantar iyalin nasa ba'da ajzihi anha bayan da ya kasa wannan duk abu ne wanda yake ya shahara ana samu hatta sara mutawatiran har ma irin wannan labarin ya zama mutawatiri ya zama to wato ba za a iya karyata shi ba ya yawan da ba za ka iya cewa duk ƙarya ba ne wani ma yana da wanda shi abin ya faru ko abokinsa ne ko wani ɗan uwansa ya san abin ya faru kuma aka je wajen masu yin ainihin wato wajen malamai na sunna sun yi karatu sun yi rukuya sun yi kaza kuma abin ya kare abin an zo an ci gaba da rayuwa la yumkinu jahaduhu wato labarin ya yi yawan da ba zai yi ba a musanta shi a musa shi a ce babu وقال ibn qudama ya ci gaba da cewa wa qad ruwiya min akhbari sahara kuma hakika an ruwaito labarai masu tarin yawa na bokaye ma la ya kadu yumkinu tawaqu ala al kadhib bihi wato labarai daban-daban na bokaye an ruwaito su yawan ya kai yanda ba zai iya yiwuwa a ce duk labaran da aka ji ba ƙarya ne la yumkinu la yakadu yumkin ba zai taɓa yiwuwa ba a tawadu alal kadhibi bihi a yanke hukunci a tattaru akan karyata wannan labari a ce ba wani labarin duk labarin da ake cewa boka kaza akwai boka a guri kaza yanzu kamar mu da muke zaune a ce kauye kaza akwai boka wani abu ne wanda yake ba ko ila a cikin unguwannin kama za ka iya tsamuwa ka ce a wane ma boka ne ai akwai wata boka ma a guri kaza wane a unguwa kaza a gari kaza yake cewa wannan magana tana cikin almuguni littafin almuguni na shi ibnu qudama din mujalladi na goma shafi na ɗari da shida wa qala rahimahullahu fil kafi shi da ibnu qudama din Allah ya masa rahama a cikin wani littafi nasa al-kafi ya kuma cewa as-sihiru shi sihiri din nan azaimun azaimu wato surutai ne shine azaim idan kai ne kana neman tsari sai a ce zikirai kake yi kana yin azkar to idan kuma boka ne ba magana azkar sai dai azaim surkulle warukan da ainihin wato saubatu ko soki burutsu inda maganganu ne wanda za a balaka kasa gane kansu ba ko girbinsu wa uqadun da kuma wani kulle-kulle yu'athiru fil qalb kuma idan aka yi wannan surkullan da su surutai ne kaji mutum ya zo yana wani lokaci mutum ya tafi ya tafi ya yi kara ya kara wani lokaci a ga idan sa ya juye ya zama wani irin abin nan ana ji wannan karar da yake da surutan da yake da saubatin da yake ba a iya gane me yake faɗa amma hanya ce ta kiran aljanun da yake aiki da su irin wannan yi da kaji to su ne irin maganganun da an yi wannan aljanun zai su shi za kamar yadda muka faɗa wani kawai dura ashar zai fara yi saboda kawai nan azaim din da wannan ruka ba rukuya irin ta musulunci ba ruka kawai saubatu ne da surutai wa uqadun da kuma kulle kulle yu'assir kuma in aka yi sai ga yayi tasiri fil qalbi a zuciya kaji mutum ya ce zuciyarsa zafi take a je asibiti a auna shi a gwada shi a ce kalori shi shi zuciyarsa soyuwa take zafi take sai ya ji kamar zuciyarsa za ta za ta fashe kamar kaza kamar kaza saboda an yi sihirin ne dan yi tasiri ya hana shi kwanciyar hankali a zuciyarsa wal abdan da kuma jiki wani wato gangar jikinsa fayumridu ya sa shi rashin lafiya ku gyara nan ma sai ce fayumridu sai ya raba kalmar fayumridu mai irin nawa zai ga ya sa fa'un da ya'un sai kuma ya ware maris din fayumridu a haɗe yake sai ga mutum ya kamu da rashin lafiya wa ya kuma shi wannan sihirin ya yi kisa wa yufarriqu bainal mar'i wa zawji ya raba tsakanin mutum da matarsa qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala yace fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji fa yata'allamuna suna koya minhuma daga waɗannan mala'ikun da ake magana ta can na can baya da muka karanta ma yufarriquna bihi duk da cewa wannan kissar kamar yadda muka karanta ba haka bane kamar yadda muka karanta ainihin tafsirin ayar ko fa ya ta'allamuna ballantana ma a ce suna koya min ma daga wannan mala'ikun ma abinda yufarriquna bihi suke rabawa da shi bainal mar'i wa zawji tsakanin mutum da matarsa wa qala subhana ubangiji subhanahu wataala ce wa min sharrin naffasati fil 'uqad da kuma sharrin annaffasati masu tofi fil uqad a cikin kulle kulle cikin kulle to kaga duk wayannan ayoyin suna tabbatar da cewa lalle sihirin nan akwai shi lahu haqiqa ya'ani as-sawahir yana nufin bokaye allati waɗanda ya kidna fi sihirihin suke kulla kullewa a cikin yin sihirin su wayan fufna fi uqadihin kuma su dinga tofi bayan sun yi surkulle bayan sun yi soki burutsu bayan sun ainihin wato wannan abin da sai su dinga tofawa a wannan kullum to shine annafasati fil uqad to sai Allah ta'ala ce su ma ka nemi tsari da su a nemi tsari da abin da babu Allah ta yi wa min sharrin nafasati ka nemi tsari daga sharrin annafasati fil uqad Allah ya ce ka nemi tsari da annafasati fil uqad kuma wani ya zo ya ce babu wannan nafasat din mafhum ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر الله بالاستعاذة منه بعدن سحري أفايش بكما ينادى حقيقة ينادى تبتشي lam ya amurillahu to ai da Allah bai yi umarni ba bil isti'azati minhu da neman tsari daga shi wannan sihirin ko tasirin sihirin wannan maganar naqalan an fatihul majid malai ce ya dauko ta ko ya ciro ta ne daga littafin fatihul majid sharhin ainihin wato kitabut tauhid a shafi na 314 da 14 qala al-allamah ibn al-qayyim fi bada'i al-fawaid al-allamah ibn al-qayyim shi ma ya faɗa a cikin littafinsa bada'i'il fawaid yace wa qad dalla qawluhu ta'ala haƙiƙa faɗin ubangiji ta'ala wa min sharrin naffasati fil uqad daga sharrin mataye masu tofi a cikin kulle-kulle wa hadithu Aisha da kuma hadisin na da Aisha Allah ya kara mata yadda suna nuni dukkan waɗanda da wannan aya da wannan hadisi suna nuni ala ta fi ta sihir suna nuni akan tasirin sihiri wa anna lahu haqiqa kuma lalle sihiri akwai shi yana da tabbas akwai tabbacin sa nan ma sai kun gyara ala eh nan ma sai kun gyara wa hadithu aishata ala ne eh sai a gyara lalle mai wannan mai irin nawa sai yana sai yana dan bin sosai gaskiya akwai gyare gyare a ciki wannan magana naƙalan an hamish an hamish fatihul bari ya ce ya ciro ta ne daga hamish wato na fatihul bari shafi na 315 ta'aliqul arnaut wato ta'aliqin shu'aib arnaut kuma asalin magana tana cikin bada'iul fawaid mujalladi na biyu shafi na 227 qala abul izz al-hanafi abul izz al-hanafi yace wa qad tanaza'a al-ulama'u fi haqiqati as-sihr wa anwa'i lalle malamai sun yi ja'in ja sun samu sabani wajen hakikanin sihiri da nau'o'insa wal aktharuna yaquluna amma mafi yawan su suna cewa innahu qad yu'athir lalle sihiri akwai shi yakan yi tasiri fi mautil mas'ur wajen mutuwar wanda aka yi wa sihirin wa maradihi yakan yi tasiri wajen rashin lafiyar wanda aka yi wa sihirin min gairi wasuli shay'in zahirin ba tare da kuma an ga samuwar wani abu na fili ba ilaihi zuwa ga shi wanda aka yi wa sihirin ila wanda ya sihirin yana wani garin amma ya yi sihiri kuma tasirin sihirin ya je ya yi aiki ga wanda aka yi wa sihirin kawai sai da ga ya faɗi da rashin lafiya ba a san lokacin da wani ya zo ya sa masa cuta ba in ya faɗi ya yanke jiki ya mutu ba san lokacin da wani ya zo ya ture shi ko wani abu ya a'a gashi sihirin ne aka yi kila wanda ya sihirin yana wata ƙasa ko yana wani gari ko yana wata unguwar amma a yi wanda aka yi sihirin in Allah ta'ala ya kaddara sihirin zai kama shi kuma ya zo ya yi tasiri gare shi ba tare da an ga wani abu ya taɓa shi ba shine ma'ana min ghairi wusuli shay'in ba tare da isar wani abu zahirin a fili ba ilaihi zuwa gare shi kawai sai dai idan Allah ya sa an je wajen masu yin rukuya irin ta shari'a to alamomi symptoms da muka ce za mu karanta na alamomin sihiri da kala kala nau'o'in sihirin in an yi tambaya an yi tambaya an yi tambaya to kila malamin ya ce sihiri ne kuma ga irin nau'in sihirin sannan kuma ya faɗi hanyoyin da za a ba warware ina fatan gane kila mutane su wanda ake wasu sihirin da yan uwansa suna ta zuwa asibiti suna ta neman magani suna ganin kaza kaza kaza so amma an aka zo aka dace da wanda ya san abin in aka yi mai bayani yi tambayoyi sai ya gane cewa sihiri ya kai kila kuma wanda ya sihirin a wani garin ma yake ko a wata kasar ma yake ko kuma wanda aka yi wa sihirin yana can wata duniya ko yana wata kasa ko yana wani garin sharhul aqidatu tahawiyya wannan magana ta ibnu iz al-abul iz al-hanafi tana cikin sharhin littafin sa al-aqidatu tahawiyya shafi na ɗari biyar da biyar. Intaha. Alfasulun Salis, to yanzu mun gama fasali na uku game da sihiri da tasirinsa da izinin Allah a ƙarƙashin ayoyin Alƙur'ani da sunna da maganganun malamai. Fasali na biyu kai ko? To fasali na uku shi kuma a ƙasa sihir, rabe-raben sihiri. تقسيم الرازي للسهر imam fakhruddin razi ya karkasa sihiri duk da cewa abubuwan da ya kawo ya ka kawo wasu abubuwan wanda za ka ji su shi a wancan lokacin a iya tunaninsa da kuma iya eh, wato fahimtarsa su ma suna shiga cikin sihiri amma daga ƙarshe malamai sun tace sun ce abubuwan wasu da ya kawo ba za a ce musu sihiri ba saboda har da irin kadawar agogo ya kawo shi a matsayin sihiri wakila a wancan lokacin abu ne wanda yake ba a samu wannan nazariya ko ci gaba ko bincike na ilimi da ya tabbatar da irin wannan ba a ce kawai bayan awa daya alam kawai a ji alam ya yi kara ba wani ne ya taba ba ba wani ne ya je ya kara ba kawai a ji ya yi kara to ya kawo irin wannan misalan da kuma kokarin kawo kashe-kashen sihirin duba da ma'anar sihiri a luga ba a shari'a ba to za mu ji insha Allah to sai aka ce taqsimur razi lis sihir yanda fakhruddin razi ya karkasa sihiri qala abu abdullah razi abu abdullah razi a cikin tafsirin sa da ake tafsirur razi din mujalladi na biyu shafi na 200 da 40 da ainihin hudu bi tasarrufin ko da yake akwai yan gyare-gyare da fassara wasu kalmomi da shi ainihin wato malam wahidi yayi a cikin littafin yake cewa anwa'us sihir samaniya nau'o'in sihiri guda takwas ne. Al'awwal na farko, sihirul kildaniyin, wato sihirin kildaniyawa, wal kishdaniyin da kuma kashdaniyin ko kishdaniyin da kuma sihirin kishdaniyawa. Wato, akwai wani sihiri, nau'o'in sihiri fakarun razi ya ce, na farko shine sihirin kildaniyawa da kishdaniyawa. allazina su wayannan mutane kildaniyawa da kishdaniyawa kanu ya abudun alkawakiba sab'a su sun kasance suna bauta wa taurarin nan guda bakwai almutahayyira waɗanda suke zagayawa wahiya sayyara su ne taurarin nan matafiya to su wayannan kildaniyawan da kishdaniyawan su suke bautawa shine wanda aka turo annabi ibrahim cikinsu fa nazara nazaratan fi nujum fa qala inni saqim falamma ra'a al-qamara bazigan qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin ina fata gani wa kanu ya'taqiduna su wayannan mutane kildaniyawa da kishdaniyawa su a aqidarsu sun kudirce cewa annaha waɗannan taurarin guda bakwai mudabbiratul alam su suke gudanar da duniya ina fatan gane su a wajensu wa'annan tauraron guda bakwai su suke gudanar da duniya wa annaha ta'ti bil khair wa shar duk alherin da ka gani su suka kawo shi duk sharrin da ka gani su suka kawo shi wa'annan tauraron wa humul ladina ba'atha Allah ilaihim Ibrahim al khalil to wa'annan kishdaniyawan da kildaniyawan da suka dauki haƙƙin Allah na gudanarwa suka bawa taurari suke bauta waɗannan taurarin to su ne waɗanda Allah ta'ala ya aiko musu annabi Ibrahim badaɗin Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa gare su to akwai sihiri irin nasu ana kiransa sihiru alkildaniyyi na walkishdaniyyi afani nau'i na biyu ko kashi na biyu na sihiri sihiru ashabil auham wan nufusil qawiyya wato sihiri na ma'abota tunanin nika wannan fusul kawiya da ƙarfin rai irin sihirin da za a ga masu ƙarfin rai mutum ya sha wani magani ko sha wata saiwa kawai ɗauki wuka ya buga cikinsa irin yan tauri din nan ko ثم استدل على أن الوهم له تأثير ثم استدل sannan ya kafa hujja da cewa an ala su masu wannan ashabul auham wa nufusul qawiyya suka kafa hujja akan cewa annal wahama shi kansa tunanin nika tunani lahu tasirin wai yana da tasiri bi annal insan cewa shi mutum yumkinuhu an yamshi ala aljiz'i almawdu'i ala wajhi al-ard ai mutum zai iya yiwa yayi tafiya akan kututtiri na wata bishiya da aka ajiye a bayan ƙasa an ajiye wani kututturen bishiya mutum ya dinga taka shi yana tafiya a kai zai iya yi wa wannan mutum ya yi wannan wala yumkinu almashiyu alai amma ba zai iya yin tafiya akan wannan kututturen ba idza kana mamdudan ala na hari idan aka miƙar da shi ya zama kamar falanki aka ɗora shi akan teku ko kan ko kan ainihin ƙorama ina fata gane duk da cewa shi katakon gashi a sama bai nutse ba amma shi tunanin nukansa suna ba shi cewa in ya hau kan wannan katakon to shi nutsewa zai misali da haka in kututturen yana ƙasa tunani ne kawai kamar yadda mutum kawai zai dinga tsoron shiga wani guri in ba wuta a gidansu ko a aike shi ya ce fa duhu ne fa gurin in aka matsa ma kila zai iya zuwa ya ce shi fa ya ga wani abu yana motsi a gurin tunanin nuka ne sai ce kala sai ce wa kama auna hawihi ko makamancin haka sai ce kala wa kama ajma'atil adibba kamar yadda likitoci ne suka haɗu in ji ainihin fakhruddin razi yace kamar yadda likitoci ne sun haɗu ala nahayil mar'u akan hana wanda yake da larurar haƙo anin nazar ilal ashiya'il humur wai ya kiyaye kallon abubuwa masu kala ja ina fata an gane yawa in ya ga wata wani jan fenti ko wani jan kaya ko wata jan kala to wannan kila tunaninsa zai iya bashi kalar da ya gani kawai sai ja haɓansa ya tsinke wal masru haka suka hana wanda yake da larurar larurar farfadiya ilal ashiya'il qawiyya a qawiyatil lam'an wato suka hana shi kallon abubuwa waɗanda suke masu ƙarfin walƙiya masu walƙiya sosai au dauran ko abubuwan da suke yin wato suke zagayawa da sauri shine dauran saboda kila yana kallon suna ta jujjuyawa yana suna ta jujjuya tunda yana da wannan larura zai iya yanke jiki ya faɗi wa ma zaka illa li anna an-nafsa khuliqat muti'atun lil awham yace ba komai ne ya jawo haka ba face sai dan ita zuciya ko rai an halicce ta tana yin da'a ga tunanin nika irin waɗannan wannan jujjuyawar sai ya dinga ganin kamar shi aka jujjuya can kawai sai an fahimta tunanin nika ne haka to malam fakaruddin razi ya ce wannan shi ma yana daga cikin abubuwan da duk da cewa malam a can karshe zai mana bayanin cewa duk ire-iren waɗannan in ma sihirai ne to ba su za a yi magana a kan su ba cikin littafin amma ana so a gaya ma yadda malamai suka yi maganganu a kan sihiri din nan da haka fakaruddin razi ya kawo wannan a matsayin nau'i na biyu na sihiri الثالث نأكو الاستعانة بالأرواح الأرضية wato. sihiri ta hanyar neman taimako da rauhanai masu yawo a bayan ƙasa aljanu kenan wa humul jinnu sune aljanu wa hum ala qismaini su kuma aljanun nan kashi biyu ne mu'minuna akwai aljanu mu'minai akwai aljanu mu'minai mutanen wato wanda suke nagari masu bautar Allah masu imani waɗanda suna karatun alkur'ani suna azumi suna sallah suna zikiri suna karatun alkur'ani suna sadar da zumunci wa junansu duk suna waɗannan abubuwan ba sa cutar da bil'adam ba sa shan giya ba sa yin haram duk wani abu da yake na zalunci ba sa yi mumine ne su wa kuffarun akwai kuma kafirai waɗanda su kuma kafirai ne ba sa sallah ba su yi imani da Allah ba da sauransu wa humu shayatin to waɗannan kafiran su ne shaitanu qala yace thumma inna ashabas sin'a wa arbabat tajriba sannan ma'abota irin wannan sana'a ta sihiri wa arbabat tajriba da ma'abota gwaji shahadu dukkan su sun ga anna littisala bi hadhihi al-arwah al-ardiyya samun alakantuwa da waɗannan aljanu da suke yawo a doron ƙasa ya hasulu yana iya tabbata ana iya samun alaka da su bi a'malin sahala ta hanyar wasu ayyuka masu sauki ba wani wahala bane in mutum yana so ya amfani ko ya dinga ta'ammuli ko ya samu alaka da su kalila kuma abubuwa ne yan kaɗan minar ruka daga surkulla kawai cewa za su yi in kana son ka gansu kawai ka dinga kiran kaza kawai mutum ya shiga a ce ya shiga ɗaki mai duhu ya kulle ya dinga kiran kaza kawai ya dinga kiran sunan wannan abin da yake kira kila sunan aljanin ila iyalansu sai dai su ga kawai yana son shiga kawai wani su ce a ban daki wani kuma su ce ya je bayan cikin kango ko su ce ya je cikin daji ko haka ko ya je gindin bishiyar kuka ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza da sauransu minar ruka wani abu na ainihin wato an ruka surkulle shine an ruka a nan ba rukuya wacce ta karatun alkur'ani wa dukan da hayaki ko kuma ce kawai yana son aljanin ya zo to kawai ga turare kaza zai je ya hada da turare kaza ka ji wani turare wanda yake shiga kai mai wari mai doyi ce shi suke so kawai in mutum ya tebo garo shi kawai ya turara shi kenan za su shi sa sai ka ji wani turaren an ce kuma turare ne addukan kenan kawai hayakin zai barbada a cikin garwashi kawai shi kenan ɗakin ya turare ya turnike da wannan hayakin kawai shi kuma sai kuma aljanna sai ya bayyana wa hadha naw'u irin wannan nau'in wal musamma bil azaim shine nau'in sihirin da ake kira da al azaim surkulli wa amal at taskhir da kuma aiki irin na at taskhir horewa da aiki irin na at-taskhir horewa ta su aljanin an fahimta wani aiki da za ka samu horewar su ma'ana in kana wasu ayyuka ko a hana mutum sallah kamar yadda duk mun karanta wannan misalan a can baya ko a hana mutum sallah ko a hana shi wankan janaba ko a sa shi kisan kai ko a sa shi zina da wata muharramarsa da sauransu to wannan shine za ka samu aljanin ka zama kawo sun hori sun hori gare ka suna aiwatar da abin da mutum yake sa su su na walakin na to nam nam eh walakin na yake cewa tahmilu baina dayyati al-kufr wa shirk wal khusran al-mubin wanda wannan surkullan a karkashin lamba ta uku wannan surkullan da mutum zai dinga faɗa da wannan surutan wannan ainihin wato maganganun da yake yi walakin na sai dai maganganu ne ta hamilu bai da ɗayyati alkufur wanda a cikinsu suna kunshe da kafurci wa shirki da shirka wal khusranul mubin da kuma hasara mabayyaniya domin su za su gaya masa ga irin abin da zai faɗa ya dinga karanta kaza ko ya dinga cewa kaza ya dinga cewa kaza wani abin kafurci wani abin zagin Allah ne wani abin zagin musulunci ne wani abin zagin manzannin Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi za su ce in dai mutum yana yin wannan za su ana son mutum ya zama yana da yana yana kamshi yana da tsafta yana waye amma su ce sai mutum ya shafa wani ainihin wato wata najasa a jikinsa sannan za su ko su ce sai yayi hayaki da wani turare wanda yake na kashin kaza da kashin kaza da kaza da aka hada shi wannan aljanin wannan abun kashi wannan warin shi yake so da hakan ana son ya zo guri sai a turara wannan sai ya so الرابع نهض التخيلات والأخذ بالعيون والشعبذة wato nau'i na hudu na ainihin aka samu sihir in ji fakhruddin razi shine at-takhayyulat wato sihir takhayyul takhayyul at-takhayyulat wato shine takhayyul an fahimta wal akhadh bil uyun wato at-takhayyul zaka iya ce masa wato mutum ya dinga ganin sabanin abin da yake zahiri ko waqi'i wal akhadh bil uyun da rufa ido ya akhadh bil uyun wa sha'baza da dabo akwai irin wannan shi ma kana zuwa bakin gidan zu da sallah aka za ga irin wayannan mutanen an kewaye su suna ta abubuwa mutum ya samu basilla ana kallo wai ya turu muka ta cikin hancin basilla kowa ya san basilla ai ka duba tsawon basilla kowane irin kogo ne a cikin hancinsa haka zai danna ta gaba ɗaya ta shige ciki ko kawai ga mutum yana ta fito da allurai daga bakinsa ko kuma mutum ya rugurguza ainihin wato kwalba ko abin nan reza kawai sa a baki kamar yana cin gyada mai gishiri ya dinga tattauna ya tattauna kawai ya haɗe ya ce a bashi ruwa ma ya kora ko a ganin idan ku gaba ɗaya ya ci kusa ko ya ci allura ko kuma ya ci reza ko ya ci kwalba a gaban ku za ku ji ƙarar kwalban ma inda ya tauna ya bayi abin nan kuma aka kawo ruwa ya sha ومبناه أن على أن البصر ومبناه to yanda ake gina irin wannan sihirin ala annal basara shi ido kad ya khudu yakan yi kuskuren gani wa yashtagilu bi shay'il muayyan ya shagaltu da wani abu abun ayyanawa duna gairihi banda wanin sa kaga kamar kai yake ta kallo ba kai yake kallo ba suka ce mun zauna kana ta kallo na ma sai Allah shi bai bai ma ganka ba ido yana yin irin wannan ko bai wannan sai ya hango na can amma ga wani a kusa da shi a ce ya zauna shine na biyu daga shi sai kaza kaza ka ce kai wa ganshi to shi ko irin wannan sihirin takhayyul takhayyul din an gina shi ne akan irin wannan ido dama yakan yi kusa da hakan aka zo da wasu abubuwa aka dauke idan ka ka tafi zuwa wancan sai kuma mutum yayi wani abu kana dawo da idan ka sai ga kuma sabani sai ga ya abu kaza kamar yanzu nan fa kai kaza kuma ya kaza ya faru sihiru takhyil kenan ala tara wala ci ah baka ga cewa za sha'baza ma'abocin dabo alhazik wanda yake haziki kwararre a harkar dabo yuzhiru amala shay'in yakan bayyanar da aikata wani abu yuzhilu azhaba azhana nazirin bihi kuma ya tafiyar da tunanin waɗanda suke kallon sa kawai sai gan shi yayi wani abu ko ga ya fito da kuɗi yayi wani abu na kuɗi a rasa ya abun ya faru kuma ya sai da wata laya ko ya sai da wani garin magani ya ce in ka je gida ka yi kuma in kai ba zai ba na jin bakwa zuwa bakin gidan ko sun daina zuwa yanzu da yake mutane ana ta wayar da kai amma da dai na san akwai irin wannan
wallahi mai invitation ba ga hannun
to ka gani wa ya'khudhu wa ya'khudhu uyunahum sai ya ɗauke ganinsu ilaihi zuwa ga wannan abin da yake so su gani hatta idza stafragahum ash-shughul bidhalika shay har idan ya gama shagaltar da su da wannan abin bitahdik ta hanyar tsayi da su a wannan gurin suka zama idan su yayi kai ya ko kyafta baya suna kallon wannan abin ya ja hankalin duk masu sauraron saboda ya nuna zai zo da wani abin al'ajabi da aka in yi tattare hankalin mutane nan gurin sai kuma can ila shiga cikin wasu surutan ke dinga kewaye filin gurin ni da na dan tsatsaya a gurin lokacin muna yara bakin gidan su zaga sai ga sai kuma a bar wannan sai a sake jan hankalin mutane ya kewaya filin ya yi wani abu ya kaza ya kaza to ku tsaya yanzu nan kun taba ganin buta ta ta abin nan ko haka tana ta kokawa da buta irin butan nan fa irin jallo an san jallo ai ko yan butan nan ta fulani wannan ya karamar kaga suna ta kokawa da ita yi kada ita ta tashi sha'abaza kenan a jallo wa jallo a jallo ai ba buta kasa kula kenan ita ce ta kasa ina fata an gane yake cewa wani hauyi da makamancin haka amila shay'an akar to a ƙarƙashin haka in yaga sun idan ya kafe a wani gurin da ya ja hankalinsu to kuma amila shay'an akar shi kuma sai amfani da wannan damar sai aikata wani abin daban amalan bi sur'atin shadida wani aikin zai yi da tauri sosai yanda da wahala masu kallon su su iya gane cewa yayi wani abu daban to lokacin da zai dawo yayi wani abin daban kuma a daidai wannan lokacin zan kore ka daga nan wajen karatu kuma sai a mai da shi wajen wasa an fahimta ko amalan bi sur'atin shadida sai ainihin wato wani abu da sauri yanda wannan abun da zai da sauri kuma sai ya zamanto lokacin da hankalin su masu kallon zai dawo to a daidai wannan lokacin sai kuma su ga yayi wani abun ban mamaki daban wa hina idin yazharu lahum shay'un akhar a daidai wannan lokacin sai suka kuma wani abun daban ya bayyana gare gare su ghaira man tazaruhu ba wanda suka gani ba fa ya ta'ajjabu na minhu jiddan sai su dinga mamakin wannan abun sosai walau annahu sakata da zai yi shiru walam ya takallam ya zama bai yi magana ba bima ya sirifu khawatir bai faɗi wani abu da zai kawar da tunaninsu ba ila biggi ma yuridu an yi alamahu an yi amalahu zuwa ga kishiyar abin da yake so ya aikata walam ta taharrakin nufusu kuma zuciyarsu ba ta kaɗu ba wal auham tunaninsu bai canza ba ila gairi ma yuridu zuwa ga abin da ba shi yake nufi ba yake nufin ikhrajuhu fitar da shi la fadina naziruna li kulli ba yaf'aluhu to da su masu kallon sa za su lura da za su gane duk abin da yi to shi sa akwai wannan nau'in na dabo da damfara da rufa ido a ɗauke tunanin su cikin ƙanƙanin lokaci in ya shagaltar da su ku kallu wannan da aka sai ya ajiye wata buta ya ce ku kalle ta kar ku yarda idan ku ya kauce da wurin za ku sha mamaki ya ajiye wannan buta kila wani hayaki na fitowa idan mutane sun yi can ya zo yana ta ran gaji yana ta kewaye gurin sai ya faki idan mutane sai wani abu cikin sauri sai ce to kuma babu wancan buta ku ga sai kuma ku gan shi yanzu nan ba ku gan shi da kaza ba kuma sai ku gan shi da shi wanda da a ce ba dan yayi wannan ɗauki hankalin nasu ba za su gano wace dabara ne na fata an gane alkhamis na biyar al'amalul ajiba wato daga cikin a ƙasa musayir in ji fakarun dinin razi shine al'amalul ajiba al'amura masu ban ayyuka masu ban mamaki allati tazharu waɗanda suke bayyana min tarkibi alatin murakkaba wato na haɗuwar wasu na'urori waɗanda aka har haɗa su alan nisbil handisiya wato a tsari irin na injiniyanci ka farisin kamar ka ga mahayin doki ala farasin akan doki fi yadihi buk a hannunsa ko wani ƙaho ko wani abun bugawa kullama mazat sa'atun minan nahar duk lokacin da wata awa ta wuce a rana ko a yini daraba bil buk sai je sai ka je ya buga wannan ƙararrawar min gairi an ya masahu ahadun ba tare da kowa ya taɓa shi ba agogon ne a cikin ila agogo ne an ɗan yi wani mutum akan doki da abun nan amma duk bayan awa ɗaya sai ga ya je ya bugi wani guri ba taɓa shi aka yi ba kawai sai ya ƙara fakarun dinin razi ya ce wannan shi ma sihiri ne kaga tsarin wayar ka tsara agogo amma yanzu kaga mu da Allah ya kawo wannan zamanin mun fahimci wannan ba sihiri ba ne kawai wani wani bincike ne da wani ainihin wato ilimi irin na ainihin wato masana ainihin wato a technology ko wannan technology ne kawai ba wai su dabaru ba ne to shi a wajen sai ce za a yi kawai a ce abu yana ake duk bayan awa ɗaya kawai sai ya kara ko sai ka ji kamar an buge shi an buge shi ko ba wanda ya take shi musamman agogo irin na wancan lokacin da ake cewa agogo mai gwaiwa an fahimta don lokacin sai ka ga kamar an kala masa wani abu haka sai ka ji kala ya yi kara ko ba wanda ya taba shi kuma an saita shi bayan wannan awar sai kuma yi yawwa kamar irin nan kofar kofar kudu ne ko kofar abin nan yawwa wajen gidan sarki قال يتي ومن هذا التركيب ومن هذا ومن هذا تركيب صندوق الساعات yace wai daga cikin irin wannan hada-hadan shine akwatin shi kansa as-sa'at agoguna shi ma dai yana ciki inji Fakhruddin Razi qala wa hadha fil haqiqa la yanbaghi an yu'adda min babi sir sai wahid shi kuma yayi magana malam wahid yace wa hadha wannan misalin da Fakhruddin Razi ya kawo fil haqiqa a haqiqanin gaskiya ko kuma suka ce shi kansa Razi din ne da kansa qala shi kansa Razi yace wa hadha ko da yake wannan fil haƙiƙa haƙiƙanin gaskiya layan baki bai dace ba an yu'adda a kirga shi min babu sihiri cikin babu sihiri li anna laha sababan ma'luma saboda shi wannan yana da wani sababi da yasa yake wannan karar to akwai wani sababi ma'luman sanan ma'lumatan sananne yaqini yakan kuma bisa yaqini man tsala alaiha duk wanda Allah ya sa ya bashi wannan ilimin ya tsinkaya yake lekawa alaiha akan wannan kadar alaiha shi ma zai iya yi duk wanda yake da irin wannan ilimin shi ma zai iya idan haka wannan ba wani siddabaru bane qultu sai na ce wa hadhihi al-umuru asbahat ma'lufat al-an to wannan ita ce maganar wahid qultu yace sai na ce wa hadhihi al-umur irin waɗannan al'amuran da malam Fakhruddin Razi ya kawo a matsayin misalai ko kashe-kashen sihiri yace waɗannan asbahat yanzu an waye gari ma'lufa sun zama an saba da su al'an a wannan lokacin namu da haka yanzu ba wanda zai dauki agogo ko wayar hannu ka kira wani yana bangon duniya a dauka wannan sihiri ne بعد التقدم العلمي bayan ci gaba irin na ilimi da aka samu alladhi kana sababan wanda wannan ilimin ci gaba na ilimi shine ya zama sababi fi ikhtira'i kathirin min al-ajaib na kirkirar abubuwa da yawa masu ban mamaki wannan ilimi ne da sai mu tashi sadis dan lokaci yayi insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu nada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk